الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع مسكالو da sauranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a cikin shirin muna a faro daga tushe inda muke karatun littafin Muktasar al-Akhbari kuma mun yi jiya mun yi karatu na farko kuma mun faɗi littafin ya kunshi mukaddima da abin da ya shafi tsarki sai sallah su ne manya-manyan abubuwa guda uku kuma mukaddima ta kunshi abubuwan da Allah ya umarta a yi da waɗanda ya hana a yi abubuwan da kiyaye mutumin keki abubuwan mu'amalar ka da mutane watan ladubban zamantakewa wanda suka zo a cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam jiya mun karanta ya ce ya wajaba mutum ya tsaye kiyaye dokokin Allah mutum ya kiyaye gani ne mutum ya kiyaye baki ne mutum ya tuba zuwa ga Allah kuma ya gaya mana sharuɗan tuba yau za mu tashi abubuwan da aka haranta mutum ya yi jiya abinda ya tace waya jibu waya jibu yana wajaba yana wajaba mutum ya yi yau kuma zai ce wata abubuwan jiya na kiyaye gani na kiyaye ji na kiyaye gani na kiyaye baki daga alfasha da almunkari na tuba na kiyaye gabai ya wajaba ne dole kai yau kuma abubuwan da zai gaya muna waje ashirin da wani abu su ma abubuwan da ya wajaba ka daina wata abubuwan da ya haramta ka aikata wata dole ne kada ka aikata waɗannan abubuwan sai na ka mu tsaya mu ji su abubuwa ne masu muhimmanci zai jiro muna wajen guda ashirin ko fiye kaɗan abubuwan da ya haramta ya ce wa ya harumu alaihi yana haramta alaihi gare shi shi mukallafi shine baligi mai hankali musulmi to yana haramta yayi ƙarya ƙarya shine ka faɗi abin da ba daidai ba ƙarya ana yi da baki ana yi da gabbai ko aikata abin da ba daidai ba abin da ya kamata zai yi a ƙarya ta rubutu mutum kamar misali bai da result ɗin ƙwarai a je a rubuta mai result inda ba haka ba nashi bane a baya wa ƙarya ce wannan algushu ne kuma akwai ta baki ka faɗi abin da ba haka yake ba ka ce kaza ko da aka abin nan ba ba haka yake ba to wannan haramun ne haramun mai tsananin zunubi wal gibatu da giba giba shine tun ka ambaci dan uwanka da abin da yake kyama ko gaskiya ne wani ya wuce ka ce ji wancan bawa Allah har yanzu albashi ne bai kai kaza ba kasan in ji zai hasala ko da wannan ko kuma ji wancan bawa Allah jiya ne ji suna ta faɗa da matatai wannan giba ne na ruwanka ne yana faɗa da matatai don kana makwabci ne ji wancan bawan Allah waccan mata fa an ce an sako ta da ta fito gida wannan duk giba ne gaskiya ne an sako ta to amma wacce ka yi magana ta in gaba gare ta ka faɗi cewa wancan an sako ta cikin jama'a ba za ta ji daɗi ba in gaba gare ka ce yana faɗa da mata ta ba zai ji daɗi ba ka ce wane kaza yake yi ka faɗi wani abu da zai kyamaci a ce haka ko gaskiya ne sabai suka ce ya rasulullah in abin da muka faɗi gaskiya ne yace kayi giba in ƙarya ne kayi mai ƙarya wanda ya fi giba tsanani don haka mu kiyaye sa bakin mu ga abin da bai dame mu ba Daka haramun ne ka sa bakinka ga abin da bai dame ka ba ka yi magana dan uwanka wanda zai ji haushi wanda zai ji zai ji zafi domin me domin annabi sallallahu yana cewa kunu ibadallahi ikhwana mun karanta a hadisi 40 hadith ku kasance yan uwan juna bayan Allah bayan Allah yan uwan juna duk wanda zaka yi giba te ka faɗi wani lamari na wajen aiki ne an kore shi wajen aiki ina ruwanka da an kore shi wajen aiki an kore shi wajen aiki ina kamata ka je ka tallafa mai ba kamata ka zo ka yayata shi cikin jama'a cewa an koye shi wajen aiki ba yayi fada da dan uwa ne yayi fada da wani kawai kana zamne kana kana giban mutane ko wani kana faɗin abin da baya so wannan shi ake ce ma giba kuma kuma haramun ce mala ce wan namimatu da annamimanci annamimanci shine ai giban mutum ka je ka gaya mai shine in simple terms za ka gane annamimanci annamimanci shine yanzu da kuka zauna a daba aka yi giban wani da ka haɗu shi sai ka gaya mai cewa ga abin da wani ya ce shine annamimanci annamimanci shine gulma ka ɗauki magana wani ka je ka gaya ma wani ina fata yanzu mun fahimci menene giba mun fahimci menene annamimanci annamimanci shine ku ɗauki hiran wani kawai aiwa aiwa ne wurin aikin su kaza aiwa ne kaza ka faɗi wani abu da aiwa ne wata da ka gani wani ya bashi ita aiwa ne bana ko cefane ya kasa yi gida ne aiwa ne na je na faɗa da mata ce jiya aiwa ne ya saki matar shi aiwanci an sako ta aiwanci kaza kawai ka faɗi abin da in mutum yana nan ya ji ba zai ji daɗi ba shine giba to menene annabimanci annabimanci shine ka ɗauki wannan kana nan aka yi sai ka tare shi an jima ka ce mai wani yanzu ko muna zamne wani ya zo ce wallahi ka ji abin da aka yi wajen aikin yayi maganan ka duk magana da ka ɗauka wadda zaka je ka gaya ma wani in tana bata ma ɗai daga cikin korai yana ganin ta mummunan magana ce bai kamata ba misali ko da shi wannan ya wuce sai suka yi magana ce amma su da niyyar kwarai magana kwarai suka yi suka yabe shi wani ka akwai kokari sai dai kaza kaza akwai su da zuciyar kwarai suka yi amma shi in ka gaya mai zai hasala zai ji babu daɗi to ba in ka in ka gaya mai kayi kayi annabi manci a'a shi suka ne akwai wani mutum zai yi shi smart ne zai magana amma da suka yayi ga azammu bi sigatil madhi ake ce mai ya soki mutum amma kamar yabo ne yayi don haka shi ko kuma da ma ya yabo yake amma abin da ya faɗi aibi ne in ka gaya ma wancan din zai ji babu daɗi to in ka kai annabi manci ko kuma kai kake ganin ba na kwarai bane ko da wannan yana ganin abin kwarai ne ya faɗi wancan yana ganin ko an faɗa mai bejin damuwa amma kai kana ganin mugun abu ne don shigar je ka faɗi to ɗaya daga cikin uku ɗinku da wanda ya yi gibat da wani kai da kai annamimanci da wanda za aka yi gibar shi wanda za ka yi ma annamimanci duk wanda yake ganin abin ba na kwarai ba abin kwarai bane to an yi annamimanci amma in yabo ne aka yi wanda an yabi ya ce kai wane yana da kokari yana burge mai da yake kokari sai ka je ka ce kai wane ko naji wane ya ce kana da kokari kana burgewa kaga kai maka san wannan ba mugu abu bane shi an gaya mai ba zai hasala ba to wannan ba annamimanci bane annamimanci shine dokan yake ganin cewa matsala ce wanda zaka gaya ma an yi magana ta in yaga cewa matsala ce ko kuma ko shi bai ganin ta matsala in wanda ya magana yayi ta kan matsala ne ko kuma kai kana ganin ta matsala ne kana ganin ta ba daidai bane to ga magana ka kai wannan shi ake ce ma annabi manci annabi ya ce la yadkhulul jannata namamun mai annabi manci ba ya shiga aljanna giba kuma Allah ya ce wala yaktab ba'dukum ba'da kada ɗayan ku ya giba sashin ku ya giba sashi don haka dukkanin su kaba'ira ce manya manya dukkanin su kamar ƙarya ne kamar zina ne don shi kawo su ababi ɗaya gaba ɗaya manyan zunubai ne don haka wannan shi ma annabi manci wal kibru da girman kai inna lillahi kana ganin kafi kowa kana ganin girman kai kana ganin kai baka runsuna ma kowa runsunawa na zuciya runsunawa na kaza kana ganin mutane kamar kwari ƙin gaskiya shine girman ka ya kasance ga gaskiya kwata-kwata ka kiya domin ba layin ka bane domin wanda ya bane domin wanda ya faɗi ba shekarun ka bane domin wanda ya faɗi ba ilmin ka bane girman ka mutane su shaidan maka da girman kana ganin mutane ba kowa ba kana kin gaskiya wannan shi ake ce ma girman kai na gaba wal ujubu da mamakar da kai shine ka dinga ka dinga ganin ka haɗu ka dinga ganin ta ko'ina ka dinga ganin kai ba daidai kake da kowa ba kai ka haɗu kai daban ne shi ne zai kawo mana wani abu da ya kama da shi a nan gaba kaɗan ya ce wa riya'u da riya riya shi ne a yi abu na ibada wanda ake don Allah don mutane su gani annabi sun sace a khafu ma a khafu alaikum kum a shirkal asgar mafi tsoro abin da ke ji muku tsoro shine shirka mafi karama fasu ila an hakatun bi annabi ce shirka karama sai ce a riya shine ce riya shine kai abin da aka yi don Allah don mutane su gani ga zo kowa ya sa ana karatun Qur'ani ne don Allah amma in gaban jama'a ne ka dinga yi da don su jiya don su ce ka iya ku sallah kake jama'a su ce ka iya ka kyautata sallan ma idan jama'a ba su ba su don baka ta kwarai amma gaban jama'a sai ka kyautata ka gyara shi ake ce ma riya riya shine duk abin da aka yi don Allah ɗaya kai sadaka da ya kamata a ce ka ba mutane ɓoye ko ka ba mutane a bayyane don Allah sai kasance sai ka kawo social media sai an gani kana miƙawa sai kasance sai ka nuna ma jama'a ba laifi ba ne idan kana bayyana don wasu su koyi da kai kawai don wasu su matsala dama riya cikin zuciya take don haka ka yi a social media ne ba kai a social media ba ne gaban wani surukinka ko baban ka kai domin ya ce ka iya wannan shi ake ce mariya riya shine ayi abin da aka yi don Allah ɗaya a yi jama'a akwai wasu abubuwa da yawa da aka ce mariya da hausa ba riya ba ne misali mun san yaren hausa akwai wasu abubuwa da aka aro daga ma turanci ana faɗi ba haka ba ne misali yanzu abin da ake wajen aure sai a yi kaya sai a ce riya ba shi ake ce mariya ba riya dai da larabci da da yaren addinin musulunci ba ba shi ake ce mariya ba riya aikin ibada ne dama wannan lihin ba wanda ya saka ba aikin ibada ba ne lihe bai ba farilla bane ba sunna bane ba mustahabbi bane ma makaruhi bane qur'ani bai ce ayi ba hadisi bai ce ayi ba kuma baya cikin sharadin aure wani al'ada mutane an saka masa kaftanin nan ne ko sakube to in mutum tashi laifi yayi da yawa Hausawa suna cewa riya amma ba shine riya na shari'a ba riya na shari'a shine ibada abinda aka yi don Allah kayi don mutane su gani sai su gani shine riya wasum'atu da jiyaswa jiyaswa shine kai aiki inda jama'a ba su gani ba sai ka zo ka dinga bada labari ai ga abin da kai a zauna ce kai jiya sallar da ni ta fita shekaran jiya da yawa jiya ai mu da ka sallar dare ai mu da ka kaza yanzu mutane ba su gani ba mai riya shi yayi don jama'a su gani sun gani shi kuma mai sum'a inda yayi abin shi mutane ba su gani sai ya zo ya gaya musu ya ce ai yayi kaza shi ka kaza shi kaza yana son aji Allah annabi sassa ya ce man samma asamma Allahu bihi wanda yayi don aji sai Allah ya sa aji sai mai shi kenan bai da lada inda Allah kuma aiki ne ya lalace wal hasad da hasada hasada shine wani ya samu ni'ima ka ji haushi kawai shine wannan shi a ta'arifi wanda ya fi kowanne akwai wancan ta'arifi na karahiyatu husu akwai tamanni zawalin ni'ima mutum ya yi gurin ni'imar wani ta kuranye tamanni zawalin ni'ima ka yi gurin ni'imar wani ta abin nan wani ya sai mota ka ce kai ka ji kana son ma kawai motar ta ta kone ko motar ta yi accident wani ya sai sabon gida kana jin kana son ya yi gobara kana so an anshi mai gidan to amma abin da ya fi shine karahiyatu husulin ni'ima ka yi kyamau ni'ima ta samu wani ko da baka son ta gushi ko da baka yi mai fatin gida ne ya kama da wuta amma dai kawai ka ji zafin yana da gida ka ji zafin ya samu mota ka ji zafin ya samu mukami ka ji zafin ya gama digiri ka ji zafin an ce ya gama masters ka ji zafin an ce ya gama phd ka ji zafin an ce ya zama professor ya samu aiki ka ji zafin an ce ya yi mai promotion ka ji zafin ya sai mota kawai ka ji zafi cikin ranka kana jin zafi to kana da hasada don haka in kana jin kawai kana cikin damuwa don an cewa ne ya ci gaba to kana kiyaya da Allah ne am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi suna wa mutane hasada da bin da Allah ya ba su na fallaci Allah ka bai ka tuna Allah ya kaddaro cewa wancan zai samu abu kaza to yanzu da Allah kake fada kana ganin Allah bai yi daidai ba kana ganin Allah bai dace ba kaka babban fada ka doku ka taru babban match in kace kana da hasada da Allah ka taru don haka akwai matsala kwarai da gaske tayyib abu na gaba da keta ya kasance keta gare ka akwai mutane da suke da keta kana son mugu abu ya samu wani kana iya ja mai mota ka mota ce ka ja ka ta ka karkare mai mota saboda kawai kaga mota eh kana son wani abu ne ka kalle in baya nan akwai keta gare ka in ka tafi yin abu sai ka wuce iyaka domin ya kasance akwai keta ko wani ce cire min wani abu ga ido sai ka je cire mai abu ga ido sai ka yi mai fiye da haka nan sai ka ka dan ji mai ga ido keta dai kowa ya san keta ba shi to shi ma wannan wa ru'yatul fadli 'ala al-ghayri da ganin kafi wani ganin cewa kai kafi wani kai dan sarauta ne shi da ba dan sarauta ba domin kai malami kake shi da ba malami ba shi da ajahili domin kai kana da babbar certificate professor kake shi da ko degree bai yi ba domin kana da domin kana da kuɗi kai da babban miloniya shi da talaka komi bai da kai da adda babban mota shi da ka tafiya ƙasa ru'yatul fadli alal ghayr ganin cewa kafi wani kafi wani falala kawai ka dinga haka ko da baka cuta mai da komai ba kawai yazo ya wuce kawai yana wucewa kuna gaisa lafiya lau amma kana ganin cewa ku class din ku daban ne ai kai ku classism ru'yatul fadli alal ghayr kenan classism ganin cewa kai class ɗinka yafi karfin class ne kai da ku daban kuki babu wanda ya hana maka in kana da abin jin daɗi ka ji daɗi ko wani bai da jin daɗi to amma ganin ka fi shi ka dinga tunanin zai yi ma wannan na kafiya kuɗi ko kafiya babban certificate ko kafiya babban mukami zai fiya fika inda Allah kuma zai yi ko a duniya ya fika to in kana haka baka yi haramun ba rayuwa da ta fita wani ba haramun ba ne Allah ke fifita wasu akan wasu ya baka kuɗi ka ji daɗin ka ya baka babban mukami ya baka waɗe wannan ba ya baka ilmi duk abin da ya baka ba matsala bane amma kaga kafi wani tunda wancan bai da kai kafi shi ba gaskiya ba ne don inna akramakum inda Allah ku wanda ya fi takawa shi ya fi girma inda Allah kuma Allah ya san wanda ya fi takawa don haka ka taba ganin cewa kafi ka taba ganin cewa kafi wani akwai masu ganin cewa ko musu ba su yi da wani saboda sun fi karfin shi kawai saboda kawai ba class din su bane su sa wannan bakin su cikin wannan magana to kun ga yadda ahalari yake kawo mu da abubuwan da ke sa mu gyara tsakanin mu da Allah mu tsarkake kan wanda tarbiyya wa tasfiya yake ce musu abubuwan ne za su ka samu babban girma yanzu ya kawo mu na alkibru girman kai da al'ujubu da mamakar da kai ganin cewa mamakin kanka kai kai kai kanka alalgai wannan su uku abinda a kishiye su shine tawadu ana so mutum kasance mai kankantar da kai mukamin kana da shi babba kake amma cikin mutane sai a ganka kana mu'amala da mutane kan baka ɗauka kai kafi kowa Allah ya baka ilimin kai babba kake sai ka dinga mu'amala da mutane kamar baka fi kowa ba Allah ya baka kuɗi kai babba kake sai ka dinga mu'amala da mutane kamar baka fi kowa ba Allah ya baka kyau kai mai kyau kake sai ka dinga mu'amala da mutane kamar baka fi kowa ba Allah ya baka duk wani abu da ake fi Allah ya baka sai kai tawazu in kai tawazu kankancin da kai falala biyu kake samu ta duniya da lahira na farko Allah zai daga darajar ka zai soka annabi sun sai ya ce ma tawadu ahadul lillahi babu wanda ya kankancin da kai ne yayi kasa yana da girman da falalar shi mai kudin ne amma bai gani ya fi talaka shi mai ilmin ne amma bai gani ya fi jahili shi mai babbar certificate din ne amma bai gani ya fi wanda bai kai shi certificate ba shi mai yau professors da yawa suna da girman kai da fitar hankali da doctors a university da wurare da yawa an ce mutu ya kai phd an ce mutu ya kai professor kamar wani kamar an ce ya kai dan ke jin ko sallama bai wa mutane wai shi professor ne kuma ka bincika professor dan wani abu dan kadan wani professor Hausa ne wani professor Turanci ne na rawan da kai wani professor economics ne wani professor political science ne wani professor chemistry ne wani professor physics ne kawai kai ka san abin da ka sani inda ka sani wani PhD gare in kaza PhD topic ɗaya ne ake ake ake research a four years ka samu institution ta baka PhD it's nothing akwai wani nan bai da PhD ya fi ka nesa akwai wani nan ba professor bane nesa nesa ya fi ka duk abin da ake fi har professor naka a zo a yi average na rayuwa average a hada a buge professor shop ɗinka da gidanka da motar ka da kuɗin ka da kake da banki da kyawun jikinka da ɗaukakar ka da articulation ɗinka a haɗe na shi shi ba professor bane a yi average ya fi ka su na girman kai babu kyawun wani kuɗi gara yake da girman kai annabi ya ce mutum bai yi tawazu bai kankantar da kai ne ga Allah sai Allah ya daga daraja ta kaga na ɗaya na biyu mutane za su soka kana tawazu uku ya fahimci cewa baka da girman kai kai za a soka a ce wani professor ne amma in kaga yadda yake mu'amala da mutane masha Allah tabarakallah sai ka ji kowa yana son shi wani malami ne amma kaga yadda yake mu'amala da mutane masha Allah tabarakallah wani mai kuɗi ne fa da kake gane wannan babban mai kuɗi ne kana zuwa wasu wasu jihohi da wasu kasashe ka iske wani mai dan agaji da tufafin agaji sai a gaya mai a gane an gwada min wani tufafin agaji da cikin tufafin agaji da star ta uku aka ce min babban mai kuɗi ne hamshaki ne duk duk wani abubuwan da ka gani ana ɗauka na da'awa da taimaka ma addini duk shi ka yi amma da tufafin agaji yana yana jan mutane wani mutum Allah ya mai tawazo sai ka ji kana son shi yanzu ga ya ina ba da misalin shi kawai ya burge ni ne so duk wanda ya ji shi ya burge shi amma in kai ka fi kowa kuɗi kafi kowa ilmi at the same time kafi kowa babbar certificate kafi kowa zama ɗan sarauta kafi kowa mukami ka sai su ce to hell ina ruwan wani da kai sai me to kai adda rayuwa ta kuka adda ni babu fa wanda adda ya fi wa'annan fa babu wanda adda wa'annan babu wanda shi fi kowa kuɗi kuma shi fi kowa babbar certificate kuma shi fi kowa mukami kuma shi fi kowa ilmi kuma shi fi kowa zama ɗan babban gida babu shi sai dai ka sami wani ɗan babban gida ne amma la ba ku mu samu ko kuma kawai karami ta gefen kaza da kaza kuɗin ba su isai ba ko certificate ba da wani babban certificate amma kila babu wani asali babu wasu yan canji a hannu babu wani addini babu karisma ko ka samu wannan yana da yana da manya-manyan kuɗi amma ba ɗan gidan sarauta bane bai da alaka da sarauta bai da ilmi jahili ne in an ka tsansa gaban jama'a yayi magana ko ina ana samun ɗaiɗai ko sai ka je ka san ka iya yan haɗe ma gaba ɗai kai ka fi kowa asali ba ƙwarai shi kake kurai shawarar ba suka fi kuwa kudi a duniya wani suka kuwa kudi a suna ce kasashen turai to a ce kai kai din ne kai ne talal bin walidi kai kafi kowa kudi kai kafi kowa kai kafi kowa kai kafi kowa ilimi kuma certificate taka kai naka professor ma ya iya girme na kowa kai kafi kowa kaza kuma kai ba professor a fanni ɗaya bane a kowane fanni in kana da girman kai mutane za su kyamace Allah baya son ka kuma annabi ya ce ba za ka shiga aljanna ba duk wanda adda girman alƙwarar zara cikin kai ne ba zai shiga aljanna ba annabi ce ku yi tawabu'u har sai kowa babu wanda zai ga yafi wani shine wa hu'yatul fadli alal ghairi shine ga muku da al-kibr da al-ujubu da hu'yatul fadli alal ghairi duk kishiyar su shine tawazu'u ka kankantar da kai ka zan simple kowa na mu'amala ka sai kaga darajar ka ta karu sai kaga mutane suna ganin mutane suna ganin girman ka mala yace wal hamzu wal lamzu da kyaface da zumde mutum ya wuce ka taba wani ga can shi kaza kaza kaza mutum ya wuce ka dinga nuna ka ce ga mutuminka ko kuma zunɗe da baki kai haka duk baya da kyawu Allah ce wailul li kulli humazatin lumaza wace azaba ta tabbata ga dukkan mai kyaface da mai zumɗe azaba ta tabbata gare su Allah ce wala tubai kullu hallafin mahinin sai Allah ce hammazin masha'in binamin masu zumɗe masu kyaface su ne ke tafiya da annamimanci in kaga ya fara taba kai na nunawa to ya an jima zai tafi ya same shi shi ma ko kuma an jima zai tafi duk su ne shine hammazin mai hamzu mai kyaface to masha'in binamin shi ke tafiya da annamimanci an jima kuna tashi da wannan ya ce shi zai tafi ya gaya ma wancan ga abin da aka yi haka da wani ya wuce wani ya kaface ka aka fara gulma ya ne abin da zaka faɗi zai ɗauka fara giba ya ne abin da zaka faɗi zai je kai gulma zai je ya ce a wani kuɗa da muka wuce ya ce kaza don Allah ya ce hammazin masu kafacen nan sha in binami wata yana siffanta wala ta zai kulla hallafin mahinin ce hammazin masha'in binami suke tafiya su kai gulma da aka duwa innan haramun ne da alhamdu da allamzu wasu malamai suna ganin duk ma'anar su daya duk dai amfani da haraka ne da hannu ko da baki ko da wani abu domin a aibata wani ko a nuna wani wasu na ganin a'a alhamzu shine kyafaci wanda aka yi da hannu allamzu shine wanda aka yi da baki wasu na ganin saba aka san haka cewa kenan alhamzu shine alhamzu shine wanda aka yi da baki allamzu shine wanda aka yi da hannu dukkanin su dai abin da suke nufi haka الذين يلمزون المطوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم don haka ayyuka ne wanda aka yi na aibata wani da hannu ko da baki ko da nuni shine alhamzu wal lamzu wal abatu da wasa a lokacin da muka yi tafsiri bana a Ramadan cikin suratul mu'minun afama afa hasibtum annama khalaqnakum ma'abathan mun ce wasa da larabci ta kasu kashe uku akwai wanda ce ma al-la'ibu akwai abin da ce ma al'abathu akwai abin da ce ma allahu cikin su wanda an halas ai shine allaibu wasa ƙwallon kafa laibu ce laibul kurra ƙwallon kafa table tennis laibu ce langa laibu ce wani abu da za a yi na wasa mutum ya dinga wasa da mata ce ana throw pillows shi ma allaibu ne wani a yi wasan gudu allaibu ne a yi wasa da da yance mata riyada yance mata wata wasa ce da wanda sanannen wasa ce ana yin irin wannan wasa to in dai wasa ce ta tsaya don a motsa jiki aka yi don a yi nishaɗi aka yi don kaza aka yi duk halas ce akwai ma mai zama ibada kamar matan wasan mutum da mata ta annabi sai ya ce in mutum ya wasa da mata ta za a bashi lada su yi ɗan tsere gudu kamar da annabi ya tsere da matar shi su yi ɗan ferropilos su yi ɗan hide and seek su yi duk wa'annan wasan wannan ibada ne ana baka lada maka shi Allah ibu ba ta da matsala wadda da matsala al'abathu wallahu ga wannan ya kawo su ya halar ya kawo al'abathu bai kawo Allahu ba saboda Allahu al'abasu shine shine karamin al'allahu amma shi ma matsala ne me al'abasu al'abasu shine ka dinga abubuwan da basu da hadafi ba abin da basu da goal wasa da rayuwa menene shi in mutum ya tashi da safe je kasuwa ya bude shago ne ya sa je neman ma iyalai ne abinci in abin da ke so ya kare zai je Kano ya ɗauko ko Lagos ko Dubai ko China ko Turkey wacce ya sa abin da ke yana da goal yana ina hadafin kuɗi ne yana jari miliyan ɗaya na son ya kai miliyan ɗaya da rabi na son ya kai miliyan biyu good wannan abin da yake abin kwarai ne in mutum ya ɗauki briefcase ya yi ofis tun da safe ofis wajen aiki ya je wajen neman iyalai ne abinci ne albashi wata zai kare a bashi aiki kuma zai wani aiki productive ya taimaka ma al'umma ko yawa yake da ya wajen da yan primary 4 last year sun kai primary 5 in ya ɗauki jika ta yi makaranta wajen karatu yana UG1 yana son ya kai UG2 UG3 yana da hadafi yana da goal a rayuwa al'abatu shi ne wanda ka aiki tun da safe har da yamma ko kuma duk aikin da ke babu gol kawai in ya fito ya ga wannan inuwa ya an zamna ta kare in ya tashi zai ji wacce inuwa ya ga wasu suna zamne sai ya bi su kawai wata shi rayuwa ta yi shi ce Allah ce afa hasibtu annama khalaqnakum abathan kuna tsammanin mun halicce ku ne babu gol a halittar ku ba don wani babu hadafi ba don wani abu mun halicce ku annakum ilaina la turja'un to kenan ba za ku dawo inda muke ba me zai sa kuma inda Allah in bai halicce ka domin ka bauta mai ba don ba wani tambayar da za a yi mai in ka ji lahira ta tambaye ka mi in dai ba don komai aka yi ka ba don ka yi abin da ka ga dama kawai ka yi nan baka san inda ka yi ba ka yi nan baka san inda ka yi ba to ba mai tambaye ka lahira don ka za a tambaye ka ne an kallafa ma sai Allah shine ce Allah ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan kuna tsammanin mun halice ku ne babu goal babu hadafi kawai mun halice ku haka nan da wasa kawai kamar misali al'abath cikin misalin da zan bai kana magana da wani kana zani kana magana kana magana shi kana wasa da kari shi an ce ma al'abathu kawai baka san me kake zance me ka zana babu amma ka tsaya kana zana mota ka san ka san abin da kake dana zana kana zana mashin kana zana bishiya amma yanzu kawai irin kana magana da wani ko ka dauki tsakkuwa kana ta kana wasa da ita kana wayan ce me kai baka san me yake ba da wadda ta fadi da wadda ta tsaya shi ka ce ma'abatu amma wannan ba na haram bane a haram shine ka bai da rayuwarka haka kai shi aikin ka wani an tashi da safe ina yi shago yayi kasuwa ya buda ya san abin da yake wane fa gona yayi wane fa waje aikin gwamnati yayi office wane fa makarantar boko yayi wane fa makarantar addini yayi wane fa wajen acaba yayi wane fa wajen kekina pep yayi wane fa wajen kaza yayi kowa ya saki kuma na kai baka san inda kai ba in ka fito in ka fito kai hamma baki gida baka san dama za ka bi ba ko hagu za ka yi haramun ne a rayuwarka shine al'abafi ka mai da rayuwarka babu hadafi ka zauna gida ka yi azkar mana wanda ka zauna gida kana ambaton Allah kana karatun Qur'ani in ma haka ne to yanzu ka san kana wani abu da zaka cimma wani rayuwa da shi amma kawai kana tafiya ina kai ban sani ba daba ni daba in cimma wannan ko waccan ne iski zagi aka yi giba aka yi gwiwi aka sha daba aka sha duk inda na samu zauna zai ni banda banda goal banda hadafi a rayuwa shine al'abathu wannan ma haramun ne mutum ya zauna haka wasu khuyatu da izgili ya kasance kana izgilin wasu kana ganin ana izgilin wani ya sa wando ne da annabi ya ce annabi ya ce zanin mumini zuwa ga rabin kwabri amma tsakanin rabin kwabri zuwa idon sau zanin mumini ba zai wuce zanin wani ya dage wando ne ka ce saki ka tsallake mai wandon kane nai wai kai izgili kake yi wai kai ka haɗu mace ta sa niqabi ka ce mata ninja dodo kana ganin kaya yan magana ai kaɗan sai ta jefa ka wuta wani shi ce masu huriya قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم an dawo da yakin tabuka don munafukai sai ce ni ba taba ganin irin wa'annan sahabban ba masu saurin jin yunwa masu kaza sai yayi abin nan sai wani ya jiya sai ce wallahi munafuki kake sai na gaya ma wasa nake munafuki kake sai na gaya ma annabi sai ya je ya gaya ma annabi yana zuwa yana gaya ma annabi sai Allah ya saukar da aya wala insa na nakhudu wa nal'ab in ka tambaye su misa kuka yi haka annabi za su ce maka ai wasa muke yi na hudu muna kutsawa cikin lamari ne muna wasa wasa ne ke mai sai Allah ce abillahi yanzu da Allah bai ce bai zimma kuma magana Allah game da komai game da Allah ba bai zagi Allah ba sahabbai ɗaya zaga sai Allah ce da Allah wa ayatihi da ayoyi ne wa rasulihi da manzo ne kuntum tastahzi'un kuke yin izgili la ta'tabiru kakka bada wani excuse kakka bada uzur kakka bada uzuri ba a son uzurinka kada ka fartun bada imanikum zaka ga mace wai kace ninja tana da niƙabi ka ce ai wasa kakai sai Allah ce la ta tabiru kaka ba da uzuri ba a son uzurinka komi kake ba a so kaga akwai haɗari kwarai da gaske izgiliwa don shi shehu dan fudu ya kawo cikin nur albabi cikin abubuwan da ke kafirta mutum cikin abubuwan da ke sa mutum yana mumini ya koma kafiri irin waɗannan domin Allah ya ce la ta tabiru kad kafartum ba'da imanikum Allah ya tabbatar da imanin sa ne tabbatar da kafirci bayan haka don haka wasu khuyatu da izgili kuka izgili da talakawa kai mai kuɗi ne kai izgili da su kan nuna cewa ba komai ba ne kai mai kuɗi kai mai mukami kake yin izgili da talakawa ba ya izgili da mutane dan adam girmama shi wa zina da zina ka san wa'annan abubuwan ba ƙanana bane jidun ya kawo su cikin layi ne cikin layi ne wa'annan abubuwan ne wanda ke duk haramun ne da zina wanda ke kowa ya santa wan nazaru ila al ajnabiyati da kallo zuwa ga matar da ba taka ba ajnabiya wannan shi bai kai kaba'ir ba wannan saga'ir ne amma haramun ne ba daidai ba ne Allah ya ce kullum mu'minina ya gubbu min afsarihim ku ka ce mu'mini su rinta idan su su kame idan su ga abin da Allah bai halatta kasance kana kallon matar da ba taka ba wani mata in ta fito da gida ya bi ta da ido kenan in ta fito da gate din gidansu in ta fito da ofis ɗinsu in ta fito da ba mata ce ba amma ya bi ta da kallo kenan wannan haramun ne wattalazzuzu bi kalamiha da jin daɗi da maganar macen ku kiyaye nan bai ce wal kalamu biha ba magana muryar mace ba al'aura bane akan kauli mafi inganci muryar mace magana da mace ba haramun bane abinda haramun wattalazzuzu bi kalamiha jin daɗin maganar ta don shi shi ma Allah ce mata annabi wala yahzana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa Allah ce mata annabi kada ku kare harshe don haka mace in tana magana da wanda ba muharaminta ba a son ta kare harshe ta yi magana mai daɗi ki magana mai daɗi kina magana ba muharamin ki ba intentionally ki mai da murya ki mai daɗi mun ne ki ma ki haka shi ma ya ji daɗin magana ke ce ina jin daɗin muryar wance shine matsala dan shi mai ahlari bai ce wal kalamu biha da yin magana da mace ba sai ce wattala zuzu bi kalamiha amma kallon ta haramun ne don shi Allah ya haɗe wannan cikin Qur'ani sai ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna idan za ku tambayi matan annabi wani abu ku tambayi su muryar su ba matsala ku ce ina abu kaza su ce muka abu kaza annabi na nan baya na ina kaza a tambaye su amma a sa hijabi ya kasance ba ku ganin su ba su ganin ku wannan shine in kasance ba a ganin juna to wannan babu matsala amma a yi magana da mace ba matsala ba ne haka ko ina mace ko ta waya ne ko mace ta buga waya ta yi fatawa ko mace a buga waya a jin muryar mace ce an buga mai gidanta ta ɗauka za a yi mata magana ina wa ne lafiya lau ina kaza don shi bin ba zai ba da fatawa da saudi arabia suna da tsanani wajen mace da namiji sosai kuma yana da kyawu amma watan yana wuce iyaka kishi da ke ga larabawa na saudi arabia ba addini ba ɗaya ne ba addini ba ne akwai wa'in mutane da ba su sallah amma suna kishin matarsu matarsu ne ƙabi take sawa akwai mutane da ba su azumi ramadana amma matarsu tana sa ne ƙabi ba ina faɗi ba ne random people na zamna saudi arabia na zamna a london tare da su muka yi karatu aji guda a kasashen turai yanzu babu kasar da ke aika mutane karatu kamar kasashen saudi arabia kasashen ana ce mai mabufi na ake ce musu na ga mutum ba ya sallah amma mata ta tana da niƙabi su nasu ba na addini bane na tsanani ne to sai bin ba zai magana mutum yana zama na da cousin sister cousin ɗinka ba ba muharramar ka bace musulunci bai da alaka tsakanin ku ba amma ya kasance har abada ba ku san juna ba har abada ba ku da wata alaka saboda tsabaragin kishi babanta bai bari ce magana da cousin ɗin tun suna ɗan karami bin ba zai ce in ka buga waya kana neman kawunka kana neman uncle ɗinka kana neman kawunka sai ta ɗoka kana iya ce mata yasuwa ne yasu kawu yasuwa ne ba matsala ba ne saboda magana da ita ba matsala ba ne abinda an matsala shine wattala zuzu bi kalamiha ya kasance kana jin daɗin maganarta akwai wanda wanda yana jin daɗin maganar matan da ke cikin waya in ya buga layi babu layi mace ta yi magana daɗi ya kai sai ta bugawa kawai yana jin daɗin maganar ta haramun ne ya je ya buga layi kawai ya ba cewa akwai akwai magana da Hausa a ce nambar da kake nema ba a samu sai na jin daɗin wannan nambar da kake nema ba a samu kawai bugar ta tayi mai kawai sai ta saurari ta bugawa shi garari ne kawai ce ta wannan magana yana ji haramun ne ba daidai ba ne shine wattalar dububi kalabi hada jin daɗi da da maganarta wa akalu amwalin nasi bi ghairi tibi nafsin da cin dukiyar mutane ba tare da jin daɗin rayuwa ba don haka satar dukiyar gwamnati ka cilasta wani sai ya baka yana ciki don shi bara ma yana cikin abin da ke haranta bara in kai in ka roƙi mutum bara ɗayan uku ne ko dai ya baka yani ya baka saboda Allah ko kuma ya hana maka kunyata shi kunyata musulmi ba daidai bane cikin jama'a ka ce a baka don shi masu roƙon nan sai ka kunyata mutum bai baka ba ko kuma ka cilasta mai ya baka ka ci dukiya ta ba da son rai ba zaka duk yana cikin dalilan da Ibn Qayyim ya kawo a cikin nuna kyamar bara kana gitta wanda ka roƙa ga wahala ko da yake muzanta wata ran wani roƙo yayi maka shi cikin jama'a baka ba mutum komi ba musamman na bambadawa na bambadanci zaka ji zaka ji zaka muzanta waye waye wani sadaka waye wani kyauta kaza kaza ba irin su wani baka yi ta mai waye tun ya dauko ya baka ba shi ka ci haramun saboda ba da sauran ya baka ba don ya ci daga bakin ka ne to irin wannan shine mai halar yace wa aklu amwalin nasi bi gairi tibi nafsin da cin dukiyar mutane ba tare da daɗin rai ba wal akalu bi shafa'ati da sai da ofa ci da ceto mutum yana neman aiki baka da kana da hanyar da zaka samu mai aiki ka ce sai ya baka kuɗi a sai da ofa shine al aklu bi shafa'ati kai mai ceto ya samu aiki amma ya baka kuɗi yana wa akala fi shafa'ati da yawa ake yi sai da ofa ya zama ma kawai ofa sai yawa ake in ka ga ba sai da maka ofa ba ba ta komi ba ce amma ofa kowanne sai mutum ya kullum buga waya mala an ce mu kawo miliyan ɗaya ofan kaza dai gwagwado aiki daidai kaza har miliyan goma da sai da ofa miliyan guda dubu ɗari kaza dubu ɗari biyar to duk haramun ne kwacci ya ci haramun shine wal akalu bi shafa'ati da sai da ofa da ci da ceto za ka wa mutum ceto inda inda wani ko kuma kana son ya ga gwamna kuma shi mai shi ya ta ga gwamna don ɗan jiha ne ya cincinta sai a ce ya baka kuɗi za ka yi hanyar da zai ga gwamna yau al'akalu bi shafa ci da ceto akwai makarantar su da ya kamata a gina ya kamata a gina musu makaranta a unguwarsu kana aiki ministry din ka san yadda za a yi a gina musu makaranta amma su baka kaza ka san za a gina musu asibiti ka san za a yi a gina musu titi ka san yadda za a yi a ba kamfani kaza kwangila kamfani kaza ya shirya da kai ka je ka yi mai a ba kwangila shine wal akalu bi shafa'ati da ci da ceto ta ce waddini au biddini ko da addini shine al'akalu biddini shi kuma ci da addini kai babban rawani iyakarka ka zauna a kawo na addu'a iyakarka ku je ku yi a ce za a yi mai kulhu wallahu 355 ko ina na yi da 55 kila 33 ya fi daɗi a yi mai subhanallahi kaza a yi mai kaza a yi mai kaza a rubuta mai kaza kawai kai ci da addini addinin kaka sai suwa wannan ma kuskure ne wannan kuskure ne kasance kai da addini kake cewa don shi ke da kyawu mutanen da ke koyar da addini su tashi su nemi sana'a amma wannan akwai bambanci kuma da cewa su kuma jama'a su taimaka ma addinin daidai ne saboda wani abu na addini collective abu ne masallaci na an bashi babu komai kaga yana bukatar gwalab gwalab yana bukatar kaza kaza kai duk da liman din ma yana bukatar wata a taimaka mai da kuɗin mai yazo ya samu mota ta ko mashin ne mai ko ya hau a caba ya zo masallaci wannan ba akalu biddini bane don an ba mutun sadaka domin kada ku ku haɗa akalu biddini da ba da sadaka don akwai mallaman zauri da su zamani suke suna koyarwa akai musu na asibit akai musu na waye wannan ba akalu biddini bane alakal biddini shine yasa babban rawani ya zo gidanka da babban tasbaha ya zo gidanka iya addini yana bashi a basu na Allah eh an ba mu ya ake cewa ko ya ba mu ya ba ya ba CD ya ba ya ba ya ba tabaraka ba wanda ba ku ya ba CD ba ba CD ba ba tabaraka ba ya ba ya ba annabi duk ba haka bane maula ta CD maula ta balarabe kenan eh an ba ku an ba annabi an ba ku an ba CD an ba ku an ba tabaraka duk ba ba kowa ba an ba ku kuwanka ba wannan kuma shi cewa al'akalu biddini ka nuna ya an baka an ba Allah ya Allah ya ce baka ku ne wannan ba daidai bane masallaci kana ɗauka kuɗin masallaci shi ma akalu biddini ne ya kasance ana kawo sadaka fatun layya ka ɗauki fatun layya ka yi amfani da su ga damuwar ka ba damuwar jama'a ba a je a ce masallaci ka za a kawo fatun layya an je a iske a ce a ba liman a ba ladan a ba na'ibi a ba wani a baka ka je ka sai da fatun layya ka sa kuɗi cikin aljihu shi ma wannan al'akalu biddini ne bayan shi wanda ya kawo fatan laye ya kawo ta ne domin a yi wani aikin addini da ita wal akalu biddini kenan wata akhiru salati ana auqatiha da jinkirta sallah daga lokacinta lokacin azhar yana yi kuna ji kuna gani kuna nan kuna wasa kuna nan kuna ko aikin office kuna nan kuna kaza kuna nan kuna karatun boko kuna nan kuna karatun addini duk bai halatta duk ajiwa ke a tashi lokacin sallah yayi ayi kuna nan kuna wayek kuna nan kuna duk abin da kake lokacin sallah ya ajiyewa ake a tashi a yi sallah ba a jinkirta sallah daga lokacinta sai da uzuri sai ce wala ya hillu lahu suhbatu fasikin baya halatta kai abuta da fasiki ka san wannan fasiki ne makaryaci ne kai ce mai ƙarya ya ce mai wa'azi ya ki dainawa ci ne kai ce mai wa'azi ya ki dainawa wannan mashayi giya ne kai ce mai wa'azi ya ki dainawa wannan dan luwadi ne kai ce mai wa'azi ya ki dainawa baya halatta kai abuta da su shine wala wala wala wala ya hillu lahu suhbatu fasikin baya halatta gare shi abuta da fasiki wala mujalasatu ko ya zama ya daba ku daya kawai kowa ya san wani mashayi ne amma wai kai mun san kai ma ka kashin komai din muke suka zama ku giba suka kai wani giba da kowa ƙarya kake kai ma haramun ne abin da kai nan suke zama mazinata ne suna tabbar da labarin irin zinar da suke yi da luwaɗin da suke yi da ba ɗaya muke zama da su wallahi in ka ji abin sai ka ji kunya kai ma haramun kai ba a zama da su sai ka canza majalisa ka canza daba ko majalisa wajen zama wala muja ligairi daruratin sai inda lalura waje ake ofis ɗin ku a ɗaya cikin ofis ɗaya kuke kaga baka iya canza lalura ce a gadon asibiti haɗa ku ga gadon ka gana shi baka iya tashi lalura ta haɗa ku makwabtaka ta haɗa ku ta shago kasuwa ga shagon ka gana shi lalura ce amma kawai daba ce inda kuke zama kuna hutawa inda kuke majalisa baya halatta ku zamna da fasiki ya ce wala ya tlubu rival makhluki na bisaktil khaliki mutum baya halatta ya nemi yadda talikai domin ya saba ma Allah wanda ya halitta kai kawai ka yi abu domin a saba domin ka saba ma domin jama'a su yabe ka yanzu misali mallanta wanda ya fi komi shiwa ga mallanta mallanta akwai zarumta ka zagi gwamnati in ka zagi gwamnati sai talaka su ce ka haɗu ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to akwai abin da ya fi shi shine ai kasance ka biye ma jama'a gari abin da suke so rai ka yi musu wani cikin wahalar da akwai mallamai sun kashi kashe uku akwai alimu milla akwai alimu daula sannan akwai alimu umma akwai alimu alimu daula malamin daula na gwamnati gwamnati ta faɗi abin take so ya bata fatawa daidai ne duk abin da gwamnati ta yi daidai ne wannan ya yi ta aukuwa a yi karta mu zangani amma kana tare da gwamnati kai mallami kake mai da'awa kana tare da gwamnati kai bakin ka kai shu in an taba wani kana iya hawan mumbari kai bala'i an taba wani shugaba an taba mutunci ne shugaba ne mai adalci ne mai kaza ne mai kaza ne amma to an taba Allah hatin kudaya da waɗanda suka taba Allah sai kai shu shi ma wannan neman yardar talikai ne domin a saba ma Allah akwai wani laifi da jama'a gari kai amma in baka biye musu ba in ka fito ka ce haramun ne zaka yi bakin jini wannan ma ya fi wahala bisa ga zagin gwamnati zagin gwamnati fa abu mai sauki ne a malanta saboda jarumtarka ake gani amma kai abinda jama'a ka yi wanda ba daidai ba ka fito kai musu wa'azi ka nuna ba daidai ba ne wannan ya fi komai jarumta wanda in ka faɗi za su tsane ka gaskiya ka santa za su tsane ka akwai fatawoyin da rubutu suke cikin littattafan malamai daidai ne mutum amma yana jin kunya faɗin su ko yana jin tsoron faɗin su domin malamai domin ba a jin daɗi sai a zo a dinga nuna min mutane cewa jama'a na cikin talauci mai su kuɗi don talakawa su soka masu kuɗi ku hisuwa ku ba talakawa ku yi kaza sai ku ɗauki ku tafi umra ku ƙi ba talakawa daidai ne fa tafi umra daidai ne ba ba haramun mutum ya tafi umra bai ba mutane kuɗi ba to amma in ka zo ka ce haka nan bakin jini za ka yi ga talakawa talakawa cewa za ka yi ya ku masu kuɗi ku aje ku do kuɗin ku ba talakawa ka ku je umra kuma wannan talaucin ba irin lokacin annabi bane kuma lokacin annabi bai hana tafi umra ba talakawa ne kace a ba talaka ne mai tuwafi har kala biyu ga rai talaka ne wanda takalmi ma yana da kala biyu talaka ne kila yana da waya su da kakawa wa'azi su ne a gabanka amma in ka soki masu kuɗi ka ce masu kuɗi su ba talakawa ba kaza kaza farin jini za ka yi ga talakawa wannan alimin umma kenan wanda shi al'umma ya kabiya duk abin da suke so shi zai gaya musu ka gaya musu gaskiya ka ce kai ku ɗauki kuɗin ku je ku yi umra ya fi lada bisa ku ba waɗannan mutane za su ce charge card ab za ka yi baƙin jini kuwa saboda me saboda malamin ne ya ɗaure masu kuɗi gindi idan mutane za su mutu suna bisa gadon asibiti ka je ka kai musu kuɗin ya fi lada idan za su mutu suna jin yunwa ba su da abin da za su ci wa'annan su ne wa'anda ba su kuwa wa'anda kaji suna tsuwa mutane na cikin ƙarya yake tufafi ba wa'annan ɗaya gari baya da wasu biyu cikin gida bai da talauci rannan ya ci abinci so ɗaya a gida na yi kullum ana iya ci so ɗaya bai da wannan dogon talaucin masu talaucin ba su ne ke magana ba wa'annan da ke magana wa'anda su za su jin daɗi ya yi magana cewa a ba su to baƙin jini ake ga mutane ya yi wannan to in ka nemi yaddan mutane akan yadda Allah ka san kaza yanzu an tambaye shirin lissafin taimiyya mutum ne ya yi aikin hajji ya yi umra sai je na sun ya je aikin hajji kuma shi da in je aikin hajji da kuɗin nan da in raba matalakawa mi yafi ya ce ka je aikin hajji ya fi ka raba matalakawa kuɗin nan wannan haka yake malamai da yawa sun san wannan to amma ka zo da wannan kana faɗi kuma za ka yi bakin jini ga jama'a za ka je za ka yadda ka yi bakin jini ga jama'a sai ka nemi yardar jama'a kan yadda waye in mutum yana cikin tsananin talaucin da babu abin da za su ci za su mutu ana asibiti babu bill to ka je ka biya musu ya fi ka tafi umra ta wadda ba ta wajibi ko hajji amma waɗannan da ke cewa a raba musu buhun shinkawa dama yana da buhun shinkawa ɗaya gida ne yana so a ƙara mai wani rabi dama yana da albashi ne da aiki dama ya ɗauko ma kai ne ne sun yake sai ya kala ta uku ba yana da kala biyu to wannan son duniya yake ba irin shi ake ce son duniya kana da kala biyu kuma sai ka yi ta uku to ba irin ka ba sadaka ga an baka an kyautata ma yana da kyawu amma cewa a daina zuwa umra a ɗauka a baka domin ka yi kala ta uku lokacin sallah ya baka da ɗinkin sallah wacce maka ɗinkin sallah dole ne cikin waɗanda gare ka shi za ka ɗauka ka wanke ɗaya tun da haka da kala biyu a kala ɗaya gare ka ka wanke abin ka fito da ita sallah a a baka ka ɗauki ɗinkin sallah ko kai tuwon sallah wacce maka tuwon sallah al'ada ce ta hausawa mutane ba su da abincin sallah a wacce maka su kai abincin sallah in dai baka da abincin da zaka ci zaka ta gayyara to ya baka yafi amma ya ƙara maka wannan bai cike abin da a wajibin shi to irin wannan ya fi komai wahala ga mai wa'azi domin in yayi za a ce na ɗaure masu kuɗi gindi domin waye talakawa zaka sai a faɗa ma abin talaka sai talaka su yi kabbara Allahu akbar saboda me saboda kai bai kana ganin wannan Allahu akbar din zata kubce maka wannan talakawa su dinga ganin nasu kake zai kubce maka zaka bai kai musu fatawa da abin da zai dada musu rai shine mai mai ahlar yace wala yaqlubu ridal makhluqina bi sakhtil khaliqi kada mutum ya nemi yadda talakai domin ya saba ma ko da Allah zai fushi da shi wanda ya halitta قال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى yana cewa wallahu wa rasuluhu haqqu an yubuhu Allah da manzoni su suka fi cincinta a nemi yadda su in kanun mu'minina in sun kasance mu'minai in mu'mini kake abin da ka ribe ce wannan fatawan mi zai faranta ma Allah da manzon Allah ko da zai kowa ko da an ka fadi jefe kaza ayi to annabi nawa ka jifa da ya fadi har da sallallahu alaihi wasallam an jefe shi jini daga da'if daga kai ne har ya fado kasa don haka yi mutane da yawa suna fahimta cewa zagin gwamnati a wa'azi shine jarunta wallahi ba jarunta bane wa mutane faɗa mutane abin da ya saba musu yafi jarunta nesa yau waka tsoron gwamnati waka tsoron gwamnati in gwamnati ta kama ka farin jini ta ja maka kowa yau karfe biyu na dare a kwankwasa maka gida wake kwankwasa in yan sanda ne mugun daɗi za ka ji ba su ake tsoron jama'a an fi tsoron jama'a bisa ga wariya ce ba mu yan sanda ba ne lokacin hankalinka zai tashi a gwamnati ba mai tsoron gwamnati yana demokuraɗiyya saboda gwamnati ba ta iya kashe ka duk abin da kai ma gwamnati in ta kashe ka sai ta rasa mukamin ta gaba ɗaya ba su yadda demokradiya kaza kaza bai yadda da wai ba jarunta bane a wannan lokacin ko alama zagin gwamnati abinda a jarunta shine ka gaya ma talakawa gaskiyar da in ka faɗi a gari duk zaka yi bakin jini duk gari zagin kaza a yi a cewa ne kaza wane kaza shine wannan shine shine jarunta yadda duk gari ko za a zage ka wala babu ruwanka gaskiya ne wannan shi Allah ya yarda shi da nabi shi zan faɗi shine amma gwamnati yau in ka zage gwamnati ɗayan biyu ne in they are bankrupt sai su baka kuɗi ma kuɗi ake samu yan zagi gwamnati ko kuma ka samu sha'abiya ka samu masu su bi bayan ka a yi celebrating ɗinka a sa hotonka a facebook a yi maka addu'a ce ga malamin Allah su zagin gwamnati kwaɗai ne yanzu a wannan in contemporary period zagin gwamnati abu ne zai jawo maka kuɗi daga gwamnati abu ne zai jawo maka soyayya daga opposition abu ne zai jawo maka soyayya daga masses da sauransu abin da ajiyarun ta ka gaya ma jama'a gaskiya ko da tana ɓata musu in gwamnati ta yi daidai ka ce gwamnati ta yi daidai nan jama'a ya kamata a yi kaza ce kaga yana ɗaure ma gwamnati gindi amma kai zan kawo gwamnati haka ne domin kuma ka samu wani abu ko kuma domin eh lalle kana buƙatar kusanci ga gwamnati don haka abin da ya fi maka tsaya kawai ka zan kai kana gaya mutane gaskiya ne inda ta zo da inda ta tsaya ka gaya musu wa qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin ba awa wani makhluqi A'a shugaba ne dan sanda ne mai kuɗi ne talaka ne fi ma'asiyatul khaliqi ga sabon Allah duk abin da ya kasance sabon Allah ne to ba a yi ma ba a yi ma wani taliki biyayya domin a saba ma mahalicci wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi malaci baya halatta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah cikin aikin duk abin da zaka yi ka tambayi malami ah bitcoin kaza ya fito pyramid business a cikin kawo mutum goma za a baka kaza haramun ne wannan cinikin haramun ne ko ya wani ya kira ni wala ga ana ya da fito ka ce wai halas ne wala ban ce halas bane haramun ne a ce suka kawo mutum goma sai ka kawo mutum ashirin sai ka kawo mutum hamsin sai ka kawo mutum talatin za a baka kaza pyramid business a haram ya kasance cewa ƙasa ƙasa yana tafiya zuwa sama to duk irin wannan business din wani sabon business da ya shigo wani sabon kaza kuma mutane suna kwai kullun suna kira malam business kaza ya halatta malam kaza ya halatta duk abin da zakai sai ka san hukuncin Allah ka ka kai roshin ga aure sai ka san hukuncin Allah ni Allah ya tanada game da aure kasuwanci ma ka karanta kitabul buyu ka karanta riba ka ka yadda ka bude beru du change sai ka tabbata ka san hukuncin hukuncin canji amma ka je ka bude beru du change ba ka san hukuncin hukuncin canji ba akwai matsala mala ya ce in baka sani ba ba dole su ka zan malami ba wa yas'al ulama ka ya tambayi malamai waɗanni malamai sai ce wa yaktadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayi koyi cikin malamai da masu biye sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya faɗi mai ahlal wa yaktadi yayi koyi bil muttabi'in ga masu biya li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'ati llahi masu nuni zuwa ga da'a Allah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytani suna suna tsoratarwa daga biyar shaytan wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna kada ya damma kai ne abinda fallasassu suka ya damma kansu abinda khasararru suka ya damma kansu alladhina ba'at amaruhum fi ghairi ta'ati llahi wanda rayuwarsu ta kare wajen yima wani Allah da'a ko wajen kin yima Allah da'a ta'ala fa ya hasaratahum ya hasara wa'annan mutane wanda ya da rayuwa ce ta kare ga wa wani Allah da'a ya hasara tai wa ya tsula bukaihim yawmal qiyamati ya tsawon kuka ne mu kai shi tsawon kuka ranar alkiyama mu kai shi hasara nan duniya mu kai shi yawan kuka yawmal ranar alkiyama nas'alullahu subhanahu an yuwaffiqana muna roƙon Allah wanda tsarki ya tabbatar ma ya datar da mu littiba'i sunnati nabiyina ga biye sunna annabinmu wa shafi'ina mai cetonmu Muhammadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga sunna Allah ya datar da mu daga biye sunna haka mai ahlai kace ka tambayi malaman sunna sai minti ne yanzu 48 su bai mu soyi mu mu koma fassarawa nan muka kare muqaddima yanzu mun gara abin da ya wajaba da abin da ya haramta da sauransu yanzu karatunmu na gaba zamu shiga fasalun fi taharati hukunce hukuncin tsarki zamu shiga tsarki hadafi da tsarki habasi malam ya ce yanzu fasara akwai zangi dama na yi bayani ya ce wa ya harmu alaihi karibu ƙarya ta haramta ga baligi mai hankali wal gibatu da giba shine yi da wani faɗin aibin wani abinda zai bata bai rai wannan mimatu da gulma ɗaukar giba in wani ayayi ka je ka gaya mai wal kibru da girman kai wal ujubu da mamakar da kai ganin cewa ka haɗu mun faɗo shi shan wa riya'u da riya yin abin da ya kamata a yi don Allah don jama'a su gani su yaba ma wa sum'atu da jiyaswa kayi abin ka boye ko kayi abin ka inda mutane ba su gani sai mutane su ka gaya musu kamar azumin da na doka yau kamar sallar da ni jiya da daddare kamar kaza kaza duk babu kyawu wal hasadu da hasada shine kai kyama ni'ima ta samu wani dan uwanka wal bugudu da keta wa ru'yatul fadli alal gairi da ganin kafi wani wato muka ce da alkibru da al'ujubu da ru'yatul fadli ala ghairi duk abinda ake shi shine tawazu kankantar da kai shi yake wajaba wal hamzu da kyaface wal lamzu da zumde ga ya wuce kai da hannu ko da baki ko da wani abu na nuni wani wal abathu da wasa mun fassara wani irin wasa ko ba wasa kwallo ba ba wasa ba wasar langa langa da da irin waɗannan wasannin ba su ba mun faɗi abinda an wasa ka wasa shine ka dinga yin abinda baya da baya da hadafi babu abinda zaka cimma da wannan aikin wasu ko yace da izgili kana izgili da mutane kudin kafi su kuɗi kudin kafi su ilmi kudin kafi su kaza wa zina da zina wa nazaru ila al-ajnabi yace da kallon ba ajnaba matar da bata halatta gare ka wannan zo ila ajnabiyyati da kallon ba ajdaba da kallon ajnabiya wadda wadda wadda ba muharramarka ba wa talazzuz bi kalamiha da jin dadi da maganarta wa akalu amwalin nas bi ghairi tibi nafsin da cin dukiyar mutane ba tare da son ransu ba da ka bambadanci haramun ne saboda dole ya baka domin ya cire daga bakinka wal akalu bi shafa'ati da ci da ceto sai da offer au biddini ko ci da addini kai babban rawani ka rika babbar tasbaha ko ka je a baku ko ajikokin wane a baku na wane ka laka kanka da addini an baka an ba siri an ba tabaraka ba ba siri ba ba tabaraka ba wa ta'khiru salati ana uqatiha da jinkirta sallah daga lokutanta wala yahillu lahu suhbatu fasikin baya halatta ga baligi mai hankali ya abuta da fasiki wala mujalasatuhu kuma ya zamna su zamna daba ɗaya da shi wajen malisa ɗaya wajen ke hira ligari da ruracin sai da lalura ofis ɗin kuɗaya ba yadda za a yi gonar kuɗaya shagon kuɗaya wala ya tsubu ridal makhluki na bisa khtil khaliki mutum baya halatta ya nemi yadda talikai do a saba man mahalicci qala subhanahu Allah madauki yana yana cewa subhanahu wataala wallahu wa rasuluhu haqqu an yubuhu Allah da manzo ne su suka fi cincinta ka yadda da su in kanu mu'minina in kasance mu'minai cikin nan akwai fatawa da ake bugu ma wani babba ya bugu ma fatawa duk ya nuna maka ga yadda yake so kawai ya nuna maka ga yadda yake so muna ta encounter wannan suka nuna mai ga daidai nan wani hasala ma zai yi wani bakan magana zai gaya maka shi ga yadda yake so ka bashi fatawa ko opposition su bu ma ce game da gwamnati mai ci suna son su kai wani fatawa wani gwamnati ta yi abu kaza ka ce ba daidai bane kawai don ka faranta musu rai suka ce eh haka ne ba daidai bane kakka nemi yadda talikai domin ka saba ma Allah in ba daidai bane ka faɗi ba daidai bane don ba daidai bane amma ba don ka saba ma wannan ba ko gwamnati ta wani da cikin gwamnati ya bugo maka yana son fatawa akan opposition sai ka ba da fatawa akan ba daidai ba wannan yana da yawa wata mata in ta bugo maka waya tana faɗa da mijin tana son ka ce ta adda gaskiya in kana son ka nemi yaddarta sai ka ce mata gaskiya kuma mata da ta yi Allah ya isa me yasa ta zo inda nake ƙara kuma ita ba ta da gaskiya don haka tana son kawai in danne in ce mijinta baya da gaskiya in ce sai an bincika kawai ta hasala ita sa an ce amana ta ba sai an bincika ba a dan ba sai an bincika ba Allah kawai sai don ki yadda in ce a'a kiya da mazan nan ba su da kirkiya ba haka bane akwai mazan da ba su da kirkiya ma akwai matan da ba su da kirkiya cikin su duk wanda zai zuwa yana so a ce shi adda gaskiya kawai kai kuma tunda malami kake ga wanda ya fara zuwa wajen ka ce kai adda gaskiya ko ne a ba kai adda gaskiya ko ne ba bincikawa za a yi in kai adda gaskiya shikenan وقال الله الله يجي الله ورسوله حق ان يبوه الله da manzon shi suka cincinta suka fi cincinta a yadda da su in kanu mu'minina in sun kasance mu'minai su masu yin haka to su nemi yadda Allah da manzon ne shi ya fi cincinta وقال عليه الصلاه والسلام manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'ata li makhluqin wa tsira da aminci tabbata gare shi yace la ta'ata li makhluqin ba awa talikai da'a fi ma'asatil khaliq domin asaba ma mahalicci bai halar ya ci gaba cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan baya halarta ga baligi mai hankali ya aikata kowane irin aiki fi'ilan na kira ne kowane irin aiki hatta ya alama hukumar lahi fiye sai ya san hukuncin Allah ciki mun karanta a katunmu na usulu thalasa wal asar innal insana fi husr ila alladhina amanu wa amilu salihati sanan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa yas'al al ulama ya tambayi malamai wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya yi koyi cikin malamai da masu biye sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka in ba malamin sunna bane mai alar ya ce ba a koyi da shi sai malamin sunna duk malamin da ke hasala ya ce sunna ma ko an ce malamin sunna mai alar ya ce ba a koyi da shi alladhina yajulluna ala ta'atillahi malaman da ke nuna maka da'a Allah ba nuna maka samo ka kawo musu ba ka samo ka kawo ka kawo garawa kai ka kawo kaza a'a sun za su nama da'a Allah suka nama ga abinda Allah ya ce wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytani suna tsoratar suwa daga biyar shaytan mai alar ya ce wala yarda li nafsihi ma radiyahul muflisuna kada mutum ya yaddan makai ne abinda fallasassu hasararru suka yaddan makansu alladhina ba'at amaruhum fi ghairi ta'ati Allah ta'ala wanda rayuwarsu ta kare ga yima wani Allah da'a ga wani wa Allah da'a rayuwarsu ta kare ga wani wa Allah da'a su ba wajen wa Allah da'a rayuwarsu ta kare ba faya hasaratahum ya girman hasarar su irin wa'annan anan duniya wa ya tsula bukaihim ya girman ya tsawon kukansu yau malkiyamata ranar alkiyama nas'alullah subhanahu an yuwaffiqana muna roƙon Allah wanda tsakiya tabbatar mu ya muna muwafaqa littiba'i sunnati nabiyina domin gabin sunna annabin mu wa shafi'ina kuma mai ceton mu Muhammadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na maimaita ne domin na ce shirin na masu farawa ne haka wanda wani kalma ta kage mai ya koma bin bidiyon ya koma bin audiyon in audio ke samun bidiyon ya koma bi tunda a facebook muke wannan shirin insha Allah zai fahimta maimaita a maimaita lokutan da muke shiri jiya da yau litinin da talata muna a halari gobe da jibi gobe tun da safi karfe bakwai za a yi qur'ani haka ran jibi jibi jibi alhamis za a yi qur'ani shi ma karfe bakwai zuwa karfe takwas mun ji daɗi da muka yi ƙurari na farko environment ɗin lokacin babu kyawu allo bai yi kyau ba da sauransu muka gaya ma jama'a the best we can do to jama'a sun yi magana sun wasu sun ba da tallafi za ku bi gobe abubuwa sun canza kwarai da gaske an samu improvement haka ne ya kamata wanda ya ga duk wani abu da ya ga bai yi mai ba abin da muke shine the best abin da muke iya yi kuma ina amfani a hakan in ka ga bai standard ɗinka ba you are welcome ka canza standard ɗin amma dai baki ka ce kaza kaza maganar ka ba mu karanta wannan comment abin kwarai muke karantawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum